الأزم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله وعلى رأسهم سيدنا أبا بكر الصديق ومر الفاروق وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وستة الباقية لا زالت الأولى راكية وكافة أصحاب رسول الله المهاجرين والأنصار والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله تعالى عن قطب المكتوم وهاتم المحمدي شيخنا أحمد بن محمد التجاني الحسني السالم الفاسي ورضي الله تعالى عن قوس الأقواس قطب الأقداج فريد دهري على الإطلاق هاتم الهاتميني أبو إسحاق على جبرائيل ناس ورضي الله تعالى عن شيخي ومربي وقائدي وفاري ومداجي وأديبي إلى الله شيخ إبراهيم مسدد ورضي الله تعالى عن كل من يتعلق بأزيال أهل الله من يوم هلكت الدنيا إلى انتهاء يا هائمة شيء اهدري لنا بهذا المهدري ولتأتي في بنظرة تأتي لنا بالذفر اللهم يا لطيف أسألك اللطف فيما جرى به المقادر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله والعبد لله وما بكم من نعمة فمن الله يوم muna zama na ɗari da goma sha biyu wanda jiya mun fitar da abin da muka iya yi daga cikin zamanmu tasattartu an da hari bi zilli janabihi fasirtu ara da hari wa laisa irani falau tas'alu al-ayyami masmi ma darat wa aina makani ma arafna makani wanda jiya muka yi ishara akan Hassanul Basri da maganan da aka yi ce ana neman gane garibi waye garibu shine bako matlubun algaribul matsalubu wanda neman gane Allah gane wanda yake kan abin da ake ciki jiya duk mun yi wannan mun samu kuma hikayen shi zanurul masri abin da ya faru tsakaninsu da shi shehi wannan shahsun wani mutumin da suka gama a makkan nan yau za mu shiga wa man yuqtal mu'minan muta'ammidan fajza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu alayhi wa la'anahu Allah ya kiyaye mu wannan wa man yuqtal mu'minan wasaltu radiyallahu ta'ala anhu an ma'ana qauli ta'ala wa man yuqtal mu'minan muta'ammidan to wannan kalman wa man yuqtal mu'minan muta'ammidan wannan sunan abin da ake magana a nan shi ne ayatul ahkam kenan yana daga cikin ayatul ahkam ayatul ahkam a cikin nassin alkur'ani ayatul ahkam guda 500 ne a hadisi guda 500 ne saboda ka ayatul ahkam guda dubu ne ayatul ahkam shine ayar da za ta yi hukunci ayar da take hukunci an yi kaza kaza kaza kaza to wannan shine to ayan aya ɗari biyar hadisai ɗari biyar idan an samu ƙari tun da abin yana ƙara buɗuwa a duniya to haka ne za ka iya samu amma in ka duba ayatul ahkam na aliyu sabuni da na ibn al-arabi da na sa yasin duk wa'annan ayatul ahkam ne da aka same su duk gabaki daya wannan adadin ne suka bayar mutaqaddimuna zai iya yiwa a samu ƙari a baya saboda wani lokacin wani abu yana buɗuwa a gani amma abin da aka haska dai aka gani aka gane a cikin alkur'ani da hadisi wayannan suna daga ciki ma Allah ya bayi da iyaka. Wallazin la ya da'una ma Allahi ilahan akhara da wannan ayar me ma'anansa wallazin la ya da'una ma Allahi ilahan akhara shi ma yana daga cikin ayatul akam fajaba radiyallahu anhu bi qawlihi sai shauja ne amsa anna Allah ilam anna Allah ta'ala zakara fi ayatul ula Allah ya ambata a ayar farko shine wa man yaqtul mu'minan wanda ya kashe mumini ka gani fajaza'ahu jahannam muta halim fajaza'ahu jahannam khalidan fiha ya wa galiba Allah alaihi wa la'anahu to kaga to menene hukuncin zai zo baya ila zakara shi subhanahu wataala alwa'id faqat nan kawai narkon aka yi shi qur'ani tauhidun wa'adun wa'idun ko wa'adun wa'idun kisasun du'a'un menene misalun zahirun wa baɗinun ko shari'atun wa haƙiƙatun abu tara ne ƙur'ani ga baki ɗaya ya dunkule ya ɗauka to wa'innan duk abu taran suna cikin fatiha kuma to in aka ce kaga wa'idun narko ne wal ayatu sani fi wa hiya qawlu subhanahu wa ta'ala aya ta biyu ita ma wallazina la yad'una ma allahi ilahan akhara shi ma ila ayatin zakara fi alwa'idu shi kuma ya ambaci alwa'idu wa taubatu ne kaga akwai narko akwai tuba wal ayatani wayna ayoyin guda biyu mu kama tani ayatul ahkam ne kenan ayoyi ne na hukunci la tu'aridu bainahuma babu mu'arada a tsakaninsu illa li qalilil fahmi sai ga mutumin da yake ba shi da fahimta da yawa fahimta kala kala ne to akwai akwai wa'adu akwai wa'idu to wa'idun shi nan ayar ta yi magana ne akan wa'idu wa taubatu la da una ma Allah ilahan akhara la burhana lahu bi ko to yara al-mu'arata wala mu'arada babu mu'arada a ciki amma shi yana gani wa tahammulul ula ala hazihi ayar farko ta ɗauki illa man taba ka gani illa man taba wa amana kina wa amil salihan to kaga illa man taba tunda ta zo illa man taba kaga iralin ya zo kenan ayatu wa idin wa idun wa taubatun kenan wa idun wa taubatun wal wa'id fi tilka al aya wa idin narkon a cikin ayar illan yatub in bai tuba ba amma in taba illa man taba kaga wanda ya zo ya tuba kaga wattaubatuhu shi kuma tubansa taslimu nafsahu lil qatali shine ya miƙa wuyarsa lokacin da za a kashe shi in ya kashe a kashe fa in lam yaslim nafsahu lil qatali idan bai miƙa wuyarsa dan a kashe shi ba yayi kisa to ya yarda ba wani kariya kawai a kashe shi to kaga in bai mika ba falaisa ta ibin bai tuwo ba domin ya san hukuncin kisan na kansa to tuba ne ya san hukuncin kisa na kansa to shi kansa hakan tuba ne ya ce to na kashe rai saboda haka hukuncin kisa yana kansa fa in qataluhu arbabu dami idan kuma ma'abuta jinin ne suka kashe shi ya kashe aka kashe shi irtafa anu ahada wa, wa idaini an ɗaga masa ɗaya daga cikin narko guda biyu eh ai a to an kashe shi eh shine suke cewa menene mutum ne da ya kashe mutum to kafin a ankara kawai wani sai zaga ya kashe shi to sai ana neman shi ana zuwan sai aka ce ta yi an riga kashe ta hafi ai shi kenan kada ajjahi zatu kaula kullu hadibin kada ajjahi zatu kaula kullu hadibin shine larabawa suna amfani da wannan dama ya kashe mutum to tun da ya kashe kafin ya kashe tun da shi ya fara kashewa to hukuncin kisa na kan shi to kafin a ankara sai aka kashe shi kuma ya ce to shi kana ai dama dama shi din mutacce ne to tun da an kashe shi kada ajjahi zatu qaula kullu hadibin magana ta kare eh a ba za hadu ba eh shine shine an dauke masa irtafa anhu ahadal wa'idaini an dauke masa ɗaya daga cikin wa'adu guda biyu wa baki ahaduhuma ya zamo saura ɗaya fi ma baina huwa baina Allah tsakaninsa da Allah kuma in haka ne irtafa ko fama bainahu wa bainal lahi irtafa wa ma bainahu to an dauke na Allah an kashe tunda an kashe shi an dauke wa idi ɗaya kenan na Allah wa ma bainahu wa bainal maqtulu baqiya amma abin da ya saura tsakaninsa da na mamaci yana saura akwai saura ne na akwai saura masifa ce ai shi ne wa manya katalin muminan muta amidan ai shi yasa kisa take da ma'ana da yawa akwai katalu amdin akwai akwai katalu khata'in akwai shufi amdin eh eh katalu amdin katalu khata'in shufi amdin eh duk daban-daban ne in mutum ya kashe mutum kawai ka kashe ne wannan hukuncinka daban ne shi ma kuma kashe mutum ɗin kamar mutum ya ɗaya kashe ubansa shi kuma tagalizi ake yi ita kaurarawa ake yi eh ta ce to shi kenan tun da ya kashe ya nemo raƙumi mata kowace da ciki a cikinta raƙumai guda 25 sa guda 25 kowanne da ciki ba maza ba so kaga a nan a fili raƙuma a matana da ciki kaga biyu ne kenan to haka za a gallaza masa ya sha wahala a in ba a samu ba kuma sai a gallaza masa hukuncin ayi sai akwai wayanda suke yi ne don cin gado to shirya amdin katalu haɗa'in kaje harban wani kaje za ka bugi wani sai abin ya faɗa kan wancan haɗayin ne ba shi kake nufi ba amma kana da shirya amdin kuma shi kuma kaman abin da bai kai ka bugi mutum ya mutu ba kama a ce ka ɗauki hula ka ɗauki mutum kawai sai faɗi ya mutu eh to ka ga irin wannan kai dai ka san hula dai ba wai laya ne a ciki ba misali ba komai ba kai duka da shi ya mutu abin ya zama ajali amma kuma da hannunka shari'a ba ta bari kuma dama rashin bin shari'a ne ya sa komi yake lalacewa don kaga wala kuma da isas bil hayati rayuwar in dai ana mata kisasi to ba yadda za a yi a yi yadda aka ga dama ba za a yi yadda aka dama ba kaga kuma idan mutum ya jawo muku mutuwa a cikin gidanku ya kashe wani duk mutanen gidan za su biya ba wai shi kadai bane eh ko ba ku gani ai dole za ku tara kayan ku ai abin da shari'a take nufi kenan idan aka tashi in aka zo ya ce to shikenan da arziki ya kawo cikin gidan nawa za ka samu a yan uwa na jini yan uwa na jini nake da shi yan uwa na jini wanda yake cin gado ba zaman gida ba to in aka ba sai tashin bar gidan ba Allah ya kiyaye wa hunaka amrun la ya'rifu illa arbabul qulubi akwai wani al'amari wanda ba kowa ya san shi ba sai ma'abuta zuciya fala yazharu al'amati ba kowa ake samun sa shi ba gohuwa shine anna qatilina mukhtalifuna inda Allah ta'ala ana riskan wannan ma'abutan arbabul qulubi kenan eh malaman da zuciyarsu ta budu suke gane abubuwa eh wajen mutuwan wanda aka kashe su kuma daban-daban laisu ala kanunin wahidi wanda aka kashe din ba ba hukunci ɗaya yake tafi a kansu ba eh in an kashe akwai musulmi akwai mumini akwai muhusini kisansu daban ne amma a nassin bugu ɗaya mumini kawai za a ce wa man qatala mu'minan fa jaza'uhu to anan arbabul qulubi su kuma suna tafiyar da kisan laisu ala kanunin wahidin ba kanunu ɗaya bane minhum da'ifatun daga ciki akwai wanda in suka kashe mutum la tuqbal lahum tawbatun ba a karban tuban su wa in tabu ko sun tuba ko sun miƙa kansu ba a karba wala yartafa'u alwa'idu anhum ba a ɗauke musu narko bi wajahin min alwujuhi ta kowane fuska Allah ba zai bar su ba fa ala haza to daga wannan ya hamilu qawluhu sallallahu alaihi wasallama as-sabit fi sahih al-muslim ya shine zai baka aballahu an yaj'ala liqatilil mu'mini tawbatan ka gani ko Allah ya ƙi Allah ya ƙi ya karɓa tuban wanda ya kashe mumini in ba zai karɓa ba to wannan shi ne kaga wannan su ne arbabul qulubi kenan wa da'ifatun akwai wasu jama'a sabaka fi hukumi fil azal ubangiji ya riga da hukuncinsa fil azal annahu ya qabalu tawbatuhum zai karɓa tubansu kuma an kashe mutum ɗin ne in tabu in sun tuba bi sadiqil inayati wannan rigayen inaya ne fihim a cikin su waya gafir lahum martakabuhu min aljurmi za a gafarta musu duk abin da suka aikata na daga zunubi wa ala haza akan wannan tahmilul ayati shine ayar da ta zo illa man taba sai wanda ya tuba wa amana wa amila salihan kenan an gane rikicin karatun kaga wannan hadisi ne wannan nassi ne to wannan in ya zo karatunsa ɗaya ya fahimta illa man taba ya ce to ai kawai tun da Allah ya ce illa man taba to haka ne to kuma ƙur'anin manzon Allah ne yake fasarantawa ai manzala ne ke fasarantawa saboda haka ba gogayya ba ne ba za ka ce to ai ga ƙur'ani ga hadisi ba ruwanka da hadisi ba kawai ka ɗauki alƙur'ani ba haka abin yake ba babu wanda ya iya tafsirin alƙur'ani duk duniya sai annabi muhammadu shi kaɗai ne ya san tafsiri shi kaɗai ne ya san tafsiri to kuma ya faɗa aballahu an yaji alali ƙatil mumini na taubatan to ya za ka ce sai ne ka ce to an yi karo kaga ai ba a kai ba kenan to wannan ilimin ne shau tijjani Allah ya saka masa alkhairi komi zai wargaza ma ya fito ma da shi ya nuna ma shi ya sa littafin jawahirul ma'ani jawahirul ma'ani wannan ya isa ka gane domin ga nancin ƙur'ani ga hadisin mazalla kuma nancin ƙur'ani sai ka kama an samu tabayuni tunda illa ya manta ba sai wanda ya tuba kaga za karɓi tubarsa kenan to kuma ga gurin da Allah ya ce mazalla ya ce kuma ba za a karɓi tuban wanda ya kashe mumini ba to kaga yana da maratib kenan ba muminan ba iri ɗaya ba ne hawa hawa ne kowa kuma akwai level din da ake yin amfani da shi ma'anar kenan
kasan shekara uku an ta wahalar wannan abubuwa ya Allah ya turo wani mutumin tausayi a dangare daga can inda suka ɗauko saboda aiki na adalci sai da suka biyo shi nan suka kashe shi kai na sani na san wannan haka ne an yi haka gaskiya ne na sani na sani illa man taba wa zahiru ma fil inayati abinda yake bayyana na cikin inayan ba'inan ya zama baɗini yuzharu wanda za a bayyana shi imma bi kaunihi min awliya fil gaibi ka gani ko a kasancewansa waliyi ne a gaiba su mai darkul wulayati sannan ya riski wulayan wa yakun lahu ta'alluqun bi waliyin azimil qadari sannan kuma ya rataye da wani waliyi mai girman daraja irin su shehu tijani kai karamin wali ne to kuma sai ka shiga cikin karabkan almajiran irin wa'inna shehu tijani shehu ibrahim to suna da martabobi kai kanka a wulayanka kuma kana da uba to ai kuma ko a duniya ma haka ne za a kashe ma'aikaci ubansa yana da hannu a kansa ubansa yana da ƙarfi a cikin gwamnati sai ka ga mutuwar ba a sha ba in kana ganin ka kashe banza ne duk abin da za a yi maka sama kuma ana kallanta ya za a faraita masa rai ‘ya'yan yaye ne da suka yi asibiyan a hanyar bauchi a dalilin su aka gyara hanyar bauchi a dalilin su ne eh saboda hadari duk ƴaƴan da suka mutu ba wanda ya mutu sai wannan nan da nan shine dalilin gyaran hanyar bauchi kenan har yanzu wanda aka mata gyara mai kyau a yaya lefa ka gani za ka abubuwan suke to gwargwadon wanda yake sama zai tsaya ya kalla to ba za a bata masa rai ba saboda ya kai matsayi a wajen Allah to sai an yi wani abu kuma haka abun ka gani inda Allah ta'ala tuqbalu shafa'atuhu wa yakun lahu ta'alluqun bi waliyin azimul qadar inda Allah ta'ala tuqbalu shafa'atuhu za a karba cetonsa in yana da kuma wanda ya tsaya masa shi ma in yana da wanda ya tsaya masa wa ta'alluqu bil wali shira taya da wali imma an yakuna khadiman lahu ko ya zama hadimin sa aw sahiban ko ya suhubce sa aw muhibban ko ya so shi aw akhizan wirdan ko kuma ya karɓi wirdin sa ka gani ko hadimi sahibi masoyi ya karɓa wuyar jinsa wagari zalika min wujuhi ta'alliqat da wani fuskan daga cikin ta'alluki ka sarihi kaman sulkinsa au jarihi ko makwabcinsa au naf'ihi bi ba'd al-manafi au nafa'ahu bi ba'd al-manafi ko yana neman wani abu na taimako an yi masa to duk ana iya tsayawa mutum a irin wannan kujeran saboda aikin rana ɗaya kamar yadda misali wanda ya amfanar da shehu tijjani ɗan ƙanƙanin lokaci a ƙarƙashin hema ana ruwa an ɗauke shekara talatin ashirin da bakwai shekara goma sha bakwai shekara talatin da bakwai ake ba shi duk abin da za a amfanar da shi sannan bayan shekara 37 shaujan zai koma ga Allah ya bar Muhammadu kabir da Muhammadu habibu shi kuma a yi masa sau ɗauki nauyin ina jin sai da ya ƙara shekara kusan goma sha bakwai tukunai ba duniya duk abin da yake so a yi masa saboda aikin kwana ɗaya eh to kaga irin wannan wa amma taibatul ladina lam tuqbalahum tawbatu wanda ba karban tuban su wa in tabu koda sun tuban imma bi tamarudihim anillahi saboda tsaban sun isa shine tamarudi girman kai tajabbaran aw takabburan ko jin jabberi ne ko mutakabbiri ne fil ardi wa in ma li izayatihi li ba'd al ko kuma mai cutar da wasu daga cikin waliyai ne izaya li ba'd al saboda man adali waliyan faqad azantuhu bil harbi aw lil masakin ko mabukata wa imma li kasarta irtikabihi zina ko yawan ya ya halatta zina kawai saboda shi gashi nan wal iyaz billah aw li kasarati izayati lil muslimina ko yawan izayarsa ga musulmai wa imma li kazbihi ala rasulillahi ko kuma ƙarya da yake yi wa annabi Muhammadu ya ƙazatan au manaman ko a fili ko a faɗake wai mali da'awati hil kadhib ko kuma da'awa akan ƙarya bil wulayati yace shi wali ne wa wa zakara wa zikra hadil ma'asi wannan zunuban in taba minha in ya tuba tuqbalu tawbatahu za a karba tubansa wa ma fil qatali amma akan kashe wa'innan fala tuqbal tawbatahu ba karban tubansa in kana murtakiban wahidan in ya hau ɗaya daga cikin wa'inna min hadhihi al-umur al-mazkurati daga wa'inna abubuwan da aka ambata wassalam shehu jani yace to ga abin da ya tsaya akai summa qala radiyallahu anhu sai shehu jani ya sake faɗa wa amma waladu zina la hasanatu lahu aslan shi ɗan zina ga baki ɗaya ba shi da alheri la hasanatu lahu aslan wala dukhul lahu aljannata aslan baya shiga aljanna walau fa'ala ma fa'ala ko da ya aikata abin da ya aikata li'annahu domin asalinsa lam yatakawwana min nikahi shar'i maniyinsa ba a same ta ta ɓangaren shari'a ba illa in sahiba a hadan min ha'ula arifina sai in ya zamo ya samu ɗaya daga cikin arifai guda hudu wahum na farko mafatihul kunuzi ya zamo ya fada hannun wani waliyi mai makamin mafatihul kunuzi al'arba wal afradu ko kudubai ɗaya daga cikin kudubai guda hudu wal qudubu shine afradu ana kiransu fardu ana kiransu qudubu wal qudubu ko ya fada hannun qudubi wal halifatu ko ya fada hannun halifan Allah a bayan ƙasa wa imamani sune imamani sune wazirai waziraini ake kiransu faman sahiba wahidan minhum duk wanda yayi abokantaka da ɗaya daga cikin su wata ma bihi ya kiyayu da shi da harahullahu Allah zai tsarkake shi in ba haka ba abu ne mai wahala wa da kalahul jannata Allah zai shiga da shi aljanna idza idza haddama wahida min haula almazkurina in yayi hidima wa ɗaya daga cikin wa'annan sunfi guda hudu amma in ba haka ba tashin hankali ne tashin hankali ne aw tahaba ma'ahu ko ya yi soyayya tare da shi aw sahibahu ko ya zamo sahibinsa aw akala ma'ahu ko ya ci abinci tare da wani waliyi mai siffan wannan aw salla halfahu ko ya yi sallah a bayansa aw tasarrafa lahu fi hajati qaba qabaha lahu ko ya sa shi yi wani aiki ya biya masa wani bukata wassalam intaha ai wa'annan abubuwan su ne kaga wannan magana wato aiki ne shi yasa da yawa shautu jane ke cewa wanda ya gan shi ranar monday ko wanda ya gan shi ranar juma'a zai shiga aljanna shiga wannan yana fitowa ya tsaya kofar gida don a gan shi kawai saboda tausayin al'umma baya bukatuwa ɗan ɗariƙan tijjaniya ba shi ake magana ba shi wannan ai ɗan cikin gida ne yawwa shi ya riga an yi masa ai wannan ya ibadi kawai to shi ne a nan kagar tsaurin wannan hukuncin kuma suna shiga aljanna domin wani waliyin kana kallon shi kawai shi kenan kallonsa kawai an gama an tsarkake ka shine wata rana mala amadu bolari na gidan mai sauka gidanku ya zo jin shu'abul fatahi yake cewa shu'abul fatahi ina son ka mana kallo irin na kififiya ka yi mana kallo irin na kififiya kififiya yabin nan ne mai sunansu kunkuru ka san kunkuru ba ta kwanci kallon kwan take yi sai kwan ya fashe sai dan ya fito shi ne maganar da shi ibrahim yake cewa a samun tsafa yoman ya judu bi nazaratin tuga sulu auzari wa kalbiya tusminu wannan shi ne kallon nazaru da ake yi shi ne wanda manzala ya bawa shau tijjani shi ne shau tijjani wannan wirasa ne kallon da ake yi kenan wanda shau tijjani ya tura waɗansu wajen zuhununu a kada masa maganan kawai shi ɗan fashi ne amma a wannan lokacin yana fashi yana kashe mutane a wannan lokacin aka ce wai mukaddamin su ya rasu an zo jin shehu tijjani a naɗa shehu tijjani ce na ba ku zuhununu tsohon nan fashi kuma akan hanya suka je suna gaya masa da ya faɗi bai tashi ba sai a cikakken wulaya kallo ne kawai kallon kuma ana aikan mutum da kallon kuma eh a aike ka da kallon ka je kuma abin eh abin ya yi kaga ga zafin hukuncin amma kuma shi yasa shehi mu yake cewa shi prime sadidu yana cewa mutumin da ya shiga wuta kai lalacewar ta yi yawa eh mutumin da ya shiga wuta lalacewar ta yi yawa kana musulmi ka shiga wuta to ba za ka yi mu'amala da bayan Allah ba ai abin da yasa ake mu'amala da su canji ne wani ka juya mata takalmi wani ka kalle shi wani ka yi sallah bayan sa wani ka ci abinci da shi wani kallo kawai ya maka shi kenan an gama to yanzu wa'annan waliyan da muke mu'amala da su duk mu tashi a banza kuma mu almajin shi ne haka abubuwan suke tafiya saboda rahaman an zuba ta a cikin al'umma gashi mutum dan wutan ne amma ya zabo dan aljanna bai kuma san bai sani ba kuma bai sani ba bai sani ba Allah ka samu dace Allah ka samu daga cikin wayannan bayi salihai wasatu an ma'ana qauli ta'ala ta anya wannan bai kamata ganin Allah ne don so maganin ganin Allah nan mu yi shi kullum mu dinga mai mai tashi saboda mutane su dinga gane karatun da ba sani ba saboda in karatu ya fito fresh kasan a ka'idan turawa lissafi da sauransu an fi da safe saboda kwakwalwa ba ta ɗauki ba wannan karatun in muka ɗauke shi lokacin karatunmu to za a fi fahimtansa akan ya shiga cikin wani karatu ba za a gane ba Allah taimake mu Allah ba mu ilimi albarka Allah ya ƙara soyantar da mu manzo Allah اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والهاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم صلاة تملأ الأزل والأبد الزمن ومكان مضروبة في كل عدد بعدد ما في علمك يا واحد يا أحد سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسل رحمة الله رب العالمين فاتح
Thank you.